بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau lahadi a biyu ga watan safar shekara ta 1947 wani da 27 ga watan julai 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba na mako mako muna karatu cikin littafin tajrid tauhid al-mufid na al-imam al-allama al-hafiz Ahmad ibn Ali al-Maqdisi a muna nan inda malam ya kawo yake buga mana misalai akan ya wato shirka a baban aiki shirka a baban aiki wanda a farkon al'amari za su iya zama shirka ƙanana amma kuma in suka zama sun zaune a zuciya sun yi kaka gida to mutum kuma zai iya tsinkan kanshi kuma ya zama sun tunkuɗe shi zuwa ga tunkuɗa shi zuwa ga shirka babba bala ya ce wa minan shirki billahi ta'ala al-mubayyin li qawlihi ta'ala iyyaka na'bud ash-shirku bihi fil lafz كالحلف كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك sahahu al-hakim wa ibn hibban malai cewa bila shirki billahi yana daga cikin shirka da Allah ta'ala al-mubayyin li qawlihi ta'ala wanda ya yake saba ma fadin Allah ta'ala iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ashirku bihi fil lafzi shine a samu mutum ko da bai yi nufi a zuciya ba amma ya riga yin shirka a lafazi kal halafi bi ghairihi kamar yanzu ya rantsewa da wani Allah ta'ala ce ya rade da manzon Allah ko ya rade da Ka'aba ko ya rade da rawanin sarki ko abin da kama da wannan kamar rawahu al-Imam Ahmad kamar Imam Ahmad ya ruwaito wa Abu Dawud Abu Dawud anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak duk wanda ya tashi ya rantsuwa ya rantse da wani Allah ta'ala to yayi shirka yayi shirka a lafazi saboda ya kamata yanda zuciyarsa ta zama ta tsarkake ubangiji ta tsarkake ubangiji da bauta to shi kuma ya zamu a lafazinsa da kuma aikata aikata sa zama ya tsarkake ubangiji a aikin sa ya tsarkake ubangiji a maganganun sa malaki sahawul hakim sahawul hakim shi ya inganta wannan hadisi wa hibban da ibnu hibban sai ya koro maka isnadin wannan hadisi yace qala ibnu hibban أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن ابن عبيد ابن عبيد الله النخعي عن سعد ابن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك ابن حبان يكاو حديثي لسلسلة تبتتشي ingantacce ko kuma kace wato jayyid saboda shi Abdullahi bin Umar al-Ju'fi jayyidul hadith ne yake ruwaitowa daga malamin sa Abdurrahim ibn Sulaiman daga Hassan ibn Ubaidillah al-Nakhai daga Sa'ad ibn Ubaida shi ma as-Sulami kuma al-Kufi yace kuntu inda ibn Umar na kasance a wajen Abdullahi dan Umar fa halafa rajulun bil Ka'ba sai wani mutumi ya ce ya rantse da Ka'aba fa qala ibn Umar sai ibn Umar yace wai hak kai tanka لا تفعل كرك أيك هكا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومللني نادي مزال صلى الله عليه وسلم ينا تيوا من حلف بغير الله فقد أشرك الذي هو wanda ya rantse da wani Allah ta'ala to yayi shirka wato daga cikin shirka alfazai shine mutum ya zo ya ce ya rantse da wato Ka'aba Ka'aba ita da girma Ka'aba wato waje ne mai girman gaske bal kun ga wato kaba shine farkon daki da aka aje ma mutane saboda su bauta ma Allah a ciki inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakka eh wannan kaba shine abin da ake faɗa a wannan aya sannan kuma yana daga cikin masallatai guda uku wani shine ma a cikin su uku ya fi daraja aka ce an ga gadi a tafi wajensa da ai ibada a wajen saboda tsarkin da ke wajen kana ce mai tsarki amma tare da haka ubangiji bai yadda ba maka aba da shi ba duk girman da kaba yake take da shi Allah ta'ala bai yadda ba ma wannan ba matsala yayi hali saboda ya kiyaye janibin tauhidi a hadisi ya zo a cikin sunan sunan ibnu majah hatta hadisi ta hanyar muhammad ibnu azlan daga nafi' maula ibn umar daga abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yake cewa sami'a an-nabiy rajulan sami'a an-nabiy rajulan mazala ya ji wani mutumi ya halifa bi abi yana cewa na rantsi da babana nan ka haka aba mai girma ne kaga duk kowa ba ya zo sai da girma a wajensa yace ya halifu bi abihi ya ce ina cewa na rantsi da babana fa qala sai manzo Allah yace la tahlifu bi abaikum har ku ringa rantsuwa da iyayen man man halafa billah duk wanda ya rantsi zai yazo zai rantsi da Allah falyasduq to yi gaskiya wa man khulifa lahu billah amma duk wanda kuma aka rantse mishi da Allah lalle yarda to yarda da abin da aka rantse din a ce wallahi tallahi kaza ne to wallahi wanda zai rantsi shi ya gaskiya shi kuma wanda aka ce wallahi kaza ne to to shi ma ya yadda ya ce fal yarda wa man lam yarda fa laysa min Allah wanda bai yadda ba kuma kaga ya zama tsakanin shi da ubangiji kuma akwai hannun riga ke ta wallahi da shi kare ake son a kare ta shi da shi yawwa duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ta'ala shi daya rantsuwa a idan kun lura rantsuwa wato girmama wanda ake rantsewa da shi ne ta'zimi ne girmamawa ne to shi kuma wannan girmamawa din wannan yana gadar da wato shi wanda ya rantse din ya zama ya kasantar da kanshi ya kuma yi wato so wanda ya rantse da saboda shi din shi wato alhalafu billahi ta'ala ko alhalaf da ba kuma da aka rantse fa hada yujibu khudu'i alhalif wannan yana yana wajabtar da wato wanda ya rantse ya zama ya kaskatar da kansa ya girmama wanda ya rantse da shi to wanda kuma girmama na bai ta saka ga wani kuma sai Allah ta'ala shi daya a in ba haka ba sai ya zama yayin da muka rantse da iyaye ko muka rantse da Ka'aba ko muka rantse da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga mun kamanta waɗannan mutane da kuma Allah ta'ala za ka ga akwai shirka a babin tashbih tashbihul al-makhluq bil khaliq an kamanta wato abun halitta da da wato shi wato mai halitta din Bala ya ce wa minan shirki wani da ishiraki yana daga cikin kuma wato yi ma Ubangiji kini da ake yi, kaulil ƙa'ili shi ne mutum ya zo yana cewa li ahadin minan nas ga ɗaya daga cikin mutane, ma sha Allah wa shi ta. Abinda Ubangiji ya ga dama, abinda kai ma ka ga dama shi ke zuwa. Wannan kaga shi kansa wannan gaba, gaban lalbari zai zo karanta mana. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu rajul wani mutumi da ya ga da matsala ya biya masa bukatunsa sai ya ce masa ma sha Allah wa shita ya ce maza Allah abinda ubangiji ya ga dama abinda kai ka ga dama shi ke aukuwa fa qala sai ya ce aja'alta lillahi aja'alta lillahi nisbat ka sanya ni kini daga ubangiji a yanzu qul ma sha Allah wahdahu ka ce abinda ubangiji ya ga dama shi daya wani hadisi na Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas wato imamu imamu Ahmad da sauran malamai Ibn Majah suna fitar da shi ta hanyar al-Ajlah Yahya al-Ajlah Ibn Abdullah bin Hujayya daga tabi'i Yazid ibn al-Asam daga Abdullahi dan Abbas al-Ajlah da'if ne al-Ajlah Yahya ibn Abdullah ibn Hujayya yana da rauni sai dai kuma ta bangaren haddansa sai da kuma hadisin Hassan ne bi shawahid yana da wasu hanyoyi da suke karfan masa wato baya bal hadisin ma yana shirarwa zuwa ga wani abu muhimmi kwarai da gaske shine a babin kamala in zaka ce a abin da Allah ta'ala ya ga dama shi kai shi to ne har kamala kar ka hada da wani ka ce ma sha Allah wahdahu ka ce abin da ubangiji ya ga dama shi kadai shi ke aukuwa to wannan in ka tsaya kai shiru anan wannan shine gayan tauhidi wannan duk wanda ya rike wannan a bakin sa to wannan ya rike tauhidi kan ta garyata to sai kuma a babi na biyu duk da wannan hadisi yana da yana da shawahid hadisin Ufail hadisin wato Qutaila da sauransu game da zamu zo makaranta yanzu to amma banda shi kuma akwai babin kuma mutum kace abinda ubangiji ya ga dama shi ke faruwa sannan abinda ubangiji ya ga dama sannan kai ma ka ga dama wanda kaga kace sannan to sannan ya dan rage abin koyaya wannan summa wannan wawun da aka kawo masha Allah wa shita ana kanta wawu tashriki wal afas wannan wawu al afas ce amma kuma tafsir tashrik tana nuna kamar wato shi wanda da Allah ta'ala da wani Allah ta'ala sun yi tarayya ta zuwa da wannan aikin da ubangiji da shi wannan wanda ka ja ka hada shi da ubangiji bai sa hannu ba saboda abu ba zai yi fa kamar a ce ba dan malawa da malawa na bato da wani gini bai muke ba abin da kake magana da wancan da bai rike wancan bangaren ba shi wancan bai rike wancan bangaren ba to an ba zai muke ba to amma shi kaga in ka ce ba dan wani ba sannan wani to kaga yanzu kan akwai attarasi a wato wannan kuma tana nuna cewa wato kowa akwai irin abin da yi duk da gurgurba za a ce shi ma dan adam bai koyi ba amma kuma mashiya tana ƙarshen mashiya ubangiji da ubangiji bai ga wata bai yi ba to in ka ce ma sha Allahu wahdahu wannan shi yake in ka ce ko ma sha Allahu thumma shita wannan ya halatta thumma hadisi a wato hujja a wannan shine abin da tabbata a cikin sahih Nasa'i da Musa ne Muhammad da Musa ne Isa ibn Rahawiya ta hanyoyi da suke rawaita daga Ma'bad ibn Khalid al-Qaisi daga Abdullah ibn Yasar al-Juhani Abdullah ibn Yasar al-Juhani ke rawaitowa daga sahabiya Qutaila Qutaila al-Juhaniya a ba wannan ba kawai na ce ma sha Allah wa ita wani abu ne aka baka aka abin ya maka daɗi ko kuma kana son ka tsara masa cewa abin da wato yana da zarte wato zartacciyan ganin dama zartaccen ganin dama sai ka ce abin da ka ga dama kuma sai kana da ubangiji na ka ce abin da ya ga dama din kai shuka wannan watakila sai ya karba amma sai ka ce abin da ubangiji ya ga dama sannan kai ma ka ga dama shi ke faruwa yanzu kaga yanzu ganin dama yanzu da shi da Allah ta'ala sun tarayya a ganin dama da kuma a asalin ganin dama wannan kaga wani shirka ne mai girma amma da ka ce tun ma shi ita sannan kaga dama to kaga ganin dama sannan karshen ganin dama Allah ta'ala kenan wa ta sha'una illa ya sha Allah na'am a wannan hadisi kamar da nace hadisi na da Ma'bad ibn Khalid al-Qaisi ke ruwaitowa daga Abdullah ibn Sa'id al-Juhani shi kuma daga Qutaila al-Juhaniyya cewa wani daga cikin Yahudawa sun zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai wannan bai hudu ya ce wa Allah ce innakum tushrikuna ai kuma din kuna yin shirka a wata ruwaya tunaddiduna kuna yi ma ubangiji kini yake cewa ta kula kuna cewa ma sha Allah wa tita abinda kaga dama kai ma kaga dama sai manzo Allah ya kuma kuna cewa wa rabbil ka'aba na rade da ubangiji kuna cewa wal ka'aba kuna cewa wal ka'aba na rade da ka'aba sai manzo Allah sai daga wannan lokaci sai musu umarni yake cewa to daga yanzu a daina faɗan wannan a duk wanda zai rantse ya ce wa rabbil ka'aba ko ce ma sha Allah kuma shi ita to wannan shine wato tauhidi na tsakarakiya in dole sai ka hada ka hada su din ka kawo tumma wanda wannan tumma din tana fa'idar da tarafi wato nuna cewa kowa akwai irin abin da yayi kuma da jinkiri shi wannan mashi'a wannan ya jinkirta daga mashi'a ubangiji yana kasa da jinkirin ubangiji a banda wannan kuma akwai hadisin Tufayl ibn Sakhbara Kufai dan uwan Aisha ta fuskan wato mamanta. Shi ma ya yi mafarki cewa ya ya wuce gungu na nasa da Yahudawa sai suka cewa innakum la'antumul qaum lalle ku ai mutanen kirki ne in ba dan kuna cewa masha Allah wa sha'a Muhammad ba masha Allah wa sha'a Muhammad sai zai ga ma kiyaye wannan mafarkin sai manzo Allah ya tashi ya kudu ba yake cewa to fa inna qufaylan qad ra'a ma ra'a wa akhbara biha man akhbara biha minkum Ufaid ya ga abin da ya gari a mafarki ya ma ba wasu daga cikin ku labari kuna faɗan wasu kalmomi abin da ke hana ina cewa ina hana ku shine kaza da kaza sadaka daga yanzu kar ku ce ma sha Allah wa sha Muhammad ku ce ma sha Allah wahdahu ku ce ma abin da ubangiji ya ga dama shi daya wannan hadisi kaga duka suna fayyar da abu da abu da abu ne guda daya cewa Allah ta'ala a tabbatar masa da mashi'ansa sannan ya zama dole zaka tabbatar mu bawa mashi'ansa to kuma babu laifi ka tawo ka sa kumma saboda kumma yana nuna at-tarafi da kuma al-ikhtisas yana nuna at-tarafi wal ikhtisas wato ya zama kowa Allah ta'ala da nashi tashi mashi'ar wata take ta zartacciya ce ta gama hukumi shi kuma bawa ya da nashi tashi mashi'ar wata take tsokakkiya ce tana da karkashin mashi'ar ubangiji amma in ba haka ba wato ka ce masha Allah wa da wannan shefi alala ta fuskan wato tauhidi to shine ana malaki cewa wannan ya zama shirka ne karami shirka kuma na lafafi ya kira shi shirka da lafazi kaga manzo Allah har ma wani abu ya hana shi bai hana safar fal amali ba manzo Allah ya kaga bai hana shirka da ba ba wato ba zai ke hana shirka ba ba ta farfal amali tun farfal amali ke cewa ka abota ma wani Allah ta'ala ai da shi ake rigima akan su ake rigima zai je ya zauna akan akan inda suke zama wato dandalin su sai ce qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la baba bauta da gaskiya sai Allah za ku rabauta haka yake je yana ta tinkara larabawa yana faɗa musu ko ya kashi aka yi rigima da shi amma wannan kuma sai ce kaza da kaza ke hanawa in hana ku wato abin da yasa ya hana salaf yana musu tarbiyya yana jiran lokaci yayi wani abu da suka saba da shi to wannan kuma ya bayu ya zama ba kuma shirka ne da wabba ba tunda a zuciya ba su yi nufin haka ba to sai yake ganin bari a bi su a hankali a tarbiyya amma ba wai dan wannan abin da yake ba daidai ne ba ba kuma ba wai dan ba wai zunubi ne ba amma kuma ubangiji ya wato ya ya safar da akwai dama da kuma wato rahusa saboda wato ba a sani ba kuma tarbiyya din kamar da na faɗa ita sun ma kamar da nace tana fa'idata da tarahi wa latisas wato ta nuna cewa shi mashi'ar nabiyin shi bawan mashi'ar sa ganin damar sa ya jinkita daga ganin damar ubangiji kuma wato shi yana da nasa shi kuma ubangiji yana da nasa to sai dai akwai abin da wasu daga cikin malamai suke kawowa kamar akwai Abu Ja'far Ahmad ibn Nasr al-Dawudi al-Maliki yana daga cikin malikawa na wato Al-Qarabulus ya kawo wani akwai abin da ake hikatuwa zuwa gare shi naga mai littafin at-Taysir al-Aziz al-Hamid sharhi kitab at-Tauhid jika na Muhammad Abdul Wahhab ya kawo ya hikaito wannan daga wajensa yake cewa an hikaito daga wannan malami yana ya kawo wani istishkali cewa to ya za a yi da wasu daga cikin ayoyi da suka ba a Qur'ani wanda a zahirinsu suna nuna kamar Ubangiji ya hada da wawun kuma wawu tashriki ya kawo ayan wa in taqul ladhi an'ama Allahu alayhi an'ama Allahu wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wa taqillah ce amsik ce an'amta alayhi wa an'ama Allahu wa an'amta alayhi kaga an'ama Allahu yayi ni'ima wa an'amta alayhi kuma kai ma kai masa ni'ima kaga an hada Allah ta'ala ya ƙara fada wa ma naqamu illa an atanahum Allahu wa rasuluhu min fadli kaga aghnahum Allahu wa rasuluhu aka wawu aka hada wato sai yake cewa to wannan kaka yana nuna kamar akwai akwai halacci to sai dai malamai suka bashi suka bashi wato amsa ayan farko wancan tana cewa ne a lokacin da kake cewa wanda ubangiji ya masa ni'ima kuma kai ma kai masa ni'ima cewa ka rike matanka yana gaya muzaidu cewa ka rike matanka kuma ka ji tsoron Allah sai kuma a wancan yake cewa suke ce Allah ta rake bada labarin munafikai munafikai ba su aibata mumunai ba sai dai dan kawai saboda sanadiyar imanin da suka yi da manzo Allah da kuma sabuwar manzo Allah a cikin su Allah ta'ala ya wadata su manzo Allah kuma ya wadata su da cikin kalalan ubangiji yace to wannan ya zama kamar akwai wato atishidin da ake gudu a wannan wannan hadisai to malamai sun bashi amsa a kamar guda biyu amsan farko suka ce eh to wannan ai kaga aikin ya sha bamban wannan kaga ni'ima da Allah ta'ala ya yi ma zaidu shi ni'ima musulunci ni'iman kuma da yayi ma kuma mazala yayi mazaidu kuma shi ya yanta shi daga bauta kaga ni'ima ya sha bamban wannan fi'il ne mutaghayir mutaghayir sannan kuma shi shi wato cewa ubangiji ya ya ya wadata su da falalansa da kuma mazala shi ma duka wannan al-ighna akwai al-ighna ta wanda ubangiji yayi musu shine ba su wadata kuma ya kaddara mazala zai ba su sannan kuma shi mazala shi ya wato rungumi wannan bayan ya ba su din kuma saboda tana tare da shi ya musu addu'a an sami wannan addu'an albarkan addu'a tare da shi sai ka ce wannan aiki ne daban-daban to amma ko da wannan sun ce aiki ne daban-daban to amma da kawo na wawu din shi ma ya kace masha Allah shi ta ai ba shi dai akwai na ubangiji akwai na akwai na wawu din akwai ta saboda haka wannan amsan wasu daga cikin malaman suna faɗa a zai fi sauki in ya zama aikin dama aikin bawa ne ubangiji ba ba to ba a dangata musu wannan aikin kamar lafazin alhijira kamar ka hijratu lillahi wa rasulihi haka an kawo wawun din wanda haka aikin bawa ne amma inda za a samu iskalin da bai zama aikin za a iya samun ubangiji yayi nashi sannan kuma a baya wa yayi nasa kamar mashi a ganin dama ganin dama ubangiji na da ganin dama sa kuma bawa da ganin dama sa wannan sai a samu adewan ma'ana amma ya zama an sami ma'anan ya zama kowanne zuwa ga nasa to wannan kaga shi kenan babu wannan istishkalin almuhim dai malamai sun bada wannan amsa amma amsan da ya fi kyau shine amsa na biyu malamai suka ce eh wannan ai kaga ubangiji shi ke da wannan magana ubangiji shi ke faɗa wannan magana dama shi wannan magana ba shirka ne a zuciya ba shirka ne a aiki kai kuma na ƙasa kai yayin da ka faɗa wannan maganar za a samu wannan ihamin za a samu wannan wahamin cewa wato ka ga wahala ubangiji da wani amma shi ubangiji yayin da ya faɗa dama shi ya fi kowa girma to da ya haɗa kuma dama wannan ma'anar akwai ta cewa manzo Allah ya yi mazaidu ni'ima saboda haka sai ya haɗa da wawu saboda wannan ni'imar babu wannan wato mummunar ma'anar babu ita tunda ubangiji shi da kansa shi wannan magana saboda haka wannan malamai suka ce duka ba zai zama bai zan matsala ba mana sai ce hada ma anna Allah qad athbata lil 'abdi mashi'a ina yana ci gaba da magana akan masha Allah ko shi ta yace wannan zaka ga tare da cewa ubangiji ya tabbatar ma bawa yana da irin tashi bashi a shi ma yana da irin tashi irin nashi garin dama ka kauli ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani liman sha'a minkum ay yastaqim ga wanda ya ga dama ya wato ya zabi wato tabarki madaidaici mikakki kaga nan ya ci ga wanda ya ga dama shi kaga dan adam yana da nashi garin dama kenan na'am ban aje a Allah yana da ganin damansa zartacciya dan adam yana da ganin damansa takaitacciya ba shi asal takaitacciya yanzu na sha yawan bubuga mana misali a ganin daman dan adam da shi ne yake yin aikinsa da ubangiji ya kallafa masa wanda kuma a kansa yake bashi lada ko ya bashi alhaki shi kuma ganin dama Allah ta'ala kuma to kuma ta riga ta hari da dukkan ganin dama halittunsa ta yadda da zai ce ba za a yi aikin ba to kuma ya ba sai su yi aikin ba galibi na kan kawo zai misali kamar bature da ya yi da ya kera motarsa yayin da ya kera motarsa ya mata irin nata zaɓin ita ma da in an sa mata wasu na'urar da irin aikin da za ta yi kuma wannan artificial intelligence da muke da shi artificial intelligence ya ma baka wani dan adam ka kamar shi ma ka sa mishi wato wani ganin dama ne an yi shi da azzakahu listina'i abin da suke faɗa kenan wato wani kwakwalwa ka sa mishi inda dan adam zaka yi hira da shi zaka tattauna da shi zaka tambaye shi baka amsa yanda dan adam ke yi to amma shi ganin damarsa kuma yana karkashin ganin damar adam ne yan adam sun san yadda za su ruɗa shi ta yadda ba zai iya gewaye wasu abubuwa da yan adam za su iya gewayewa ba shi sai da za su yi fice mutu abubuwa kuma zai zama shi ganin damarsa ba ba za ka zalika shi mota da kake ja gudun da take yi ba mutum ne ke mata ba amma kuma tana karkashin ganin damar wannan baturen saboda in ya ga dama akwai yadda zai cire mata gudu kai kara musu gudu ba saboda kaga ashe a mota ba ita ce aikin da take ba aikin baturen ba ne bature shi aikin da shi ne kerawa ita kuma mota aikin da suke na gudu da gudana da tafiya take wannan aikin ta ce shi ma bawa yayin da Allah ta ya halice shi a ya halice shi ko ya halice aikin sa wannan halittar sa ne amma Allah ta ba shi ke mishi sabo ba yayin da yake sabo ba shi ke masa ba sannan kuma yayin da zai aikin da akwai sai da taimakon Allah ta'ala wannan babi babi na kadara yana da wahalar fahimta wani lokaci a jama'a kusan a rika bin a hankali wato abu guda biyu ne fitike guda biyu ne kowanne baka bukatar kai bincike saboda addini yake baka bukatar kai bincike wajen cewa ka san cewa kai yanzu yayin da kake nake wannan maganar yayin da ka tashi daga gidana zuwa nan ba abin dole ba yayin da ne haka da hannu na daga na sake ba wanda ya mun dole ji na san cewa inda dole aka min ma ubangiji ya cire min wannan dole da wani ya ce ce in faɗa kafirci a bakina a zuciyana akwai imani ubangiji ba zai bani zunubi ba to shi kaga akwai mai tsakanin dole da wanda ba dole ba wannan kuma baka bukatar ka bincike to na ba a jikin ka yake in ka ce ma babu shi kai baka da yanci dan adam to kaga zaka sa ma san karita baka da biya wani abu da kake rayuwa da shi a fili yake wannan to sannan kuma wannan bangaren kenan bashiyar dan adam da ganin damarsa da aikinsa sannan kuma wato baka bukatar ka bincike saboda na a ma a fili yake ba ta kankanin kai dogon bincike wajen cewa Allah ta'ala ya san abin da muke aikatawa saboda za ka ga ka zo ka za ka yi wani abu wasu abubuwa sai ka ga kawai wato ubangiji ranar bai gara maka aikin ba ka tashi da zumma za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza sai ubangiji ya zo da wasu abubuwa da zai hana ka aikin kuma ka san ubangiji ne yawan aikin in ba shi mutuwa zai yi dan domin babu ba za a haihuwa sai babu dole ka san dai akwai wanda yi shi haka zalika a wani lokaci mutum zai zo yana son ya satan a kowane abu kamar wani sai shi jibe ya kawo zuwa inda zai je har ubangiji ga shi mashi'ar sa ne kisan yana sata yana karshen kan shi'ar ganda ubangiji ne ubangiji ne ya ga dama ya baki a ran lokaci da karfi da ya aikata ko kuma yanzu zai yi kawai samu shi bacci haka shi ganin dama ubangiji shi ita ce zatacciya to wannan shi ba baka bukatan wannan ilimin ubangiji da zataccen ganin damarsa baka bukatan wanda bincike mai zurfi wani ka gane haka to amma ya me ya tsakiya tsakanin wannan da wancan din to wannan in ka shiga bincike akan na tsakiya na za a sa za mutum zai bace tunda dai yanzu an riga an ko ba komai kake ganewa ba ba komai kake ganewa ba tsakanin jikinka da ruhinka me yake hada wani wani injin da ke tsakanin wannan da wannan ba za ka iya bincike ba kai ma tunda za ka iya bincike ba kuma ka san da ma to ai mai ba mai aula kuma ka tabbata ma kamar ma ubangiji nasa eh Allah ta'ala shi shi ke da albarkar da'ala eh shi za shi za to a wannan babu za ka ga malamai a babin kaddara zaka ga kusan da yawa ba ba malamai ba galibi wanda zaka ga ana ce musu intellectuals a duniya a yanzu wanda ga ya bace zaka same shi ya bace na babin kaddara wannan babin kaddara ne ya sha mushi kai shi kenan sai ya zama ya bace ya kawo biroyi da iri to shi ma a wannan babin ta bakin yanzu ake samun masu masu kawo matsaloli ba ko dai ubangiji shi ke musu wannan aikin ko kuma suke aikin su idan ubangiji shi ke musu wannan aikin wato suka malilin gashi ne wato iska ke ke kada su to dan me za a za a azabtar da su bayan ubangiji yayi wannan aikin idan kuma su suke yin wannan aikin to yanzu daga daga yanzu a ce da cewa ubangiji ya san komi ko ya da iko kan komi to ko kaga yanzu samar ma ubangiji da ilimin sa da iko sa wannan wani abu ne a fili yake ubangiji nawa nawa muka zo muna son zabi wani abu yanzu yanzu duk ba mun asara mu ne ba mu kawo shugabanni masu adalci a Najeriya ba mun ya kawo wa ubangiji ya kawo ikonsa ba yadda muka yi sai lokacin da ubangiji ya tsage wannan ganin daman da ya ba su waɗannan azalman shugaban da ce ba mu azaba to kaga wannan wani abu ne a fili cewa lalle ubangiji ya da iko mu ma kuma na mu ikon da ganin daman kuma wani abu ne shi ba a fili saboda haka wato abin da ke tsakiya tsakanin wannan da wannan din in ka tsaya kana yawan wato tsanta bincike to kuma za ka bace ne baka gane komi ba ma abinda ibn taymiya ke cewa to da lalle zaka bace akan dalilin da al-madlul zaka bace daga shi abinda kake ne mai zama maka jagora da kuma inda kake sai kai ka din zaka bace maka kai baka je ko ina ba bala yace to kaga anan a wato ubangiji mazala ya hana ce ma sha Allah wa shita ya hana ce ma sha Allah wa sha Muhammad duk da ubangiji kuma ya dama a Qur'ani kuma ya tabbatar ma bawa ya da in tashi mashi'a ya da wato ganin damansa فكيف من يقول انا متوكل على الله وعليك to idan ubangiji ya hana wannan to ina ga wanda zai ce na dogara ko na dangana gare ka ne ga Allah ne kuma gare ka tawakkali tawakkali kamar yadda muka taɓa yin bayani tawakkali a bayan a larabci ya dan bambanci kaɗan da dogaro dogaro shine zaka ga na dogara da wannan dan da na zauna a kansa wannan kaga wani abu ne da yare zaka iya dauka ka ce i'tamattu ala fulani ko i'tamadtu ala asan ko wani abu ko ala qaus duk zaka iya faɗa wannan dogaro kana da maganar kaji gida wannan duk ba shi ake magana to shi tawakkali shi kuma yana da yana da wato wani ƙarin ma'ana akan wannan dogaro na jiki shine dangana zuciya fawwala zuciya zuciya ta fawwala zuwa ga ubangiji wajen ya zo da wannan abin da da ta dogara a kansa mutum ce ya dogara ga ubangiji ubangiji shi zai kawo masa arziki ya dogara ga ubangiji ya yi tawakkali akan ubangiji shi zai kare shi daga dukkan wani abin ki kaga wannan dogaro yana da alaka da zuciya zuciyarka ta riga ta tafi zuwa wajen ubangiji a matsayin shine zai wato kare ka ya kuma zo maka da abin da kake so ya zo maka da shi to wannan tawakkali din malami suka ce ba a yi ma kowa irin sai ubangiji shi tawakkali wanda ke alaka da zuciya shi yasa da yawa a kawai hadisi zaka ji ana cewa wato ana mutawakkilun ala Allah thumma alayka ba ba za ka gani a wannan hadisi ba gadi duk da babin yare wasu daga cikin malamai sun yi sabani akan cewa ana iya cewa ko ba za a iya cewa ba wannan shi za su ce za ka iya cewa ana mutawakkilun na alaika wa ala fulan wa ala lahi wa ala fulan idan kana nufin ali itimad in kana nufin dogaro jingina amma idan kana nufin wannan daukan zuciyan zuciyan wato ya fawwala zuwa wurin ubangiji amma dai ubangiji shine mai saukar da ruwan sama shike bada arziki shike tunkure maka yunwa shike wato tunkure maka abinci da bakin ciki kun wannan shi kake magana ka dogara ga ubangiji akai ya maka wannan aikin ubangiji shi kadai ya yake yake bata da wannan aikin kuma ba ka bai halitta muka ce ko ka dogara ka yi tawakkali ga Allah sanan wani ba saboda abin da ka hada ubangiji da wani shi kuma wannan wani bai iya zuwa da wani abin ruwan sama ba zai iya zuwa da shi ba ka ce na dogara da Allah ne da kuma wasu wannan adam wajen a samu ruwan sama zai iya zuwa da ruwan sama ne ba zai iya zuwa da shi ba na dogara ga Allah ne na tawakkali ga Allah ne wajen Allah ya kawo waraka da kuma wanda ya kawo waraka zai iya kawo waraka ne ba zai iya kawowa ba wannan khasa'is na rububiyya yana alaka da kuma zuciyarka za ta cira ta zuwa ga Allah ta'ala wanda ya zo da wannan abu ko ya kiyaye ka daga wannan abu suna malamai suke cewa shi tawakkali ba a cewa an yi tawakkali ga Allah sannan wani inda mu a Hausa wajen mamancewa yana da wahala saboda al-i'timad to da dama muna nuni muna nuni zuwa ga jinginawa ne na jiki ba da ne sai zuciyan ba a rayi halin da gwara in kai kana jin larabci kuma kana kai amfani da lafazin tawakkali to ka ce tawakkali ka kawo lafazin al-i'timad ka ce i'tamadtu ala ala Allah kuma ala fulan wannan takila ya zama wato an karɓi maka shi wa ana fi hasbi fi hasbillahi wa hasbik ko wani ya ce ina cikin isar ubangiji da kuma isanka Allah ya isar min kuma kai ma ka isar min shi ma lafazin alhasbu zaka je za ka rubuta cikin qur'ani ba za ka gani ba hadawa tsakanin ubangiji da wani ga wani Allah ta'ala ba hada shi sai dai wato a mai da shi wa Allah ta'ala shi daya saboda alkifaya ko alhasb ka ce ubangiji ya isar maka idan kana nufin abin da ubangiji aiki su ne shi kadai ke yi to bai hada kace manzo Allah mai yi in aka ce maka Allah ya isa me kika ce me kake nufi Allah ya Allah ya isa kuma sannan wani ya isa sai me kake nufi kana nufin Allah ya isa zai biya bi maka kadan ka tashi alkiyama to in kana nufin wannan ma'anar Allah zai ba zai ba da hisabi kuma zai wannan alhakin da wannan ya dauka naka zai mishi sakayya shi kake magana to me da kake kuma maza Allah ya isa maka na'am yayi ba ka ga shi wannan wasifa ne wato wannan kaga ta hanyar sa ne ubangiji kuma dama ubangiji da dama yana kawo sababi wato ta sanadiyar sa shi sanadi ne wannan yayi babu laifi a tauhidi ba gaya ma tauhidi ma wannan tauhidi kenan shi haka zalika shi ma lafzin alhasbu wannan ba daidai bane a sanya ma wani ubangiji saboda alhasbu da alkifaya wannan ubangiji ne kadai ya yake bata da shi sai kuma ka ce wa mali illa Allah wa anta ai ban da kowa sai Allah sai kai kaga wani wannan shi ba daidai ne ba ba daidai bane saboda wanda yake da ubangiji idan ka nufin baka da kowa a matsayin ubangiji shine root rayuwarka ke hannunsa to za ka ce kuma rayuwarka yana hannun wani kuma kaga wato ku gane idan abin kana magana cewa wato wani aiki da bawan zai iya yi to wannan babu shirka ciki amma idan wani aiki ne ubangiji kada yake banta da shi ka kuma hada to na akwai shirka idan kace yanzu ban da kowa sai Allah sai kai yanzu kaga wannan abu da kake cewa ko dai kana magana Allah ya raya ka ne wato rayuwa na hannun ubangiji ko kana magana Allah ya azurta ka arziki na hannun ubangiji to dan me zaka kuma sa wani tunda shi ma wannan wannan sai dai da ko arziki arzikin ubangiji ya baka zaka ba zaka cewa wannan bai kamata ka ka faɗa ba tunda gashi har maza Allah ya ce masha Allah wuce ba daidai bai to ina ka cewa mali illallah wa anta kawo ce wa hada min Allah wa minka yace wannan daga Allah ne kuma daga wajenka wannan arziki na same shi daga Allah daga wajenka a tunda dai ka kawo ubangiji idan ka san wannan daga wajenka ne to public saboda yanzu ai ka kana magana cewa abin shi na sababi sababi in ka ce wannan daga wurin Allah ta'ala ne ka rubin musabbibi wanda ya koro sababin amma in ka ce wannan daga Allah ne daga daga daga daga daga gare ka to yanzu kaga shi tamizin da ka share ba san me shi ba kai ka rubu hada min Allah wa minka musabbiban aw sababan in ka ce musabbiban ka ka hada ubangiji da wani an shirka in ka ce sababan kuma ka hada ubangiji ka za sako da ubangiji daga darajarsa daga girman sa duka wannan ba daidai bane ko ce hada min barakatin lahi barakatin lahi wa barakati ko ce wannan daga cikin albarka da albarka Allah da albarkan ka a tana da ka kawo albarka ubangiji kuma dama babu wani bawa mai albarka sai wanda ya bashi albarka duk wanda kaga shi albarka ta ubangiji ya bashi ba shi ya baka albarkan ba sai haka bai ba ba ka da dama ka ce wannan daga daga albarkan Allah ne da albarkan ka kamar shi wani tarayya ba shi ba bashi akai ba shi ba bashi akai wannan ba daidai bane shirka ne kuma a babin lafazi kuma baka ce wallahu ne fis sama Allah shine shi nake da shi a sama wa anta ni fil ardi kai kuma kai nake da shi a kasa wannan ba kaga shirka ma ya girma Ubangiji shi ake neman wato taimakonsa da agajin da sanyinsa a duniya da kasa da sama. Idan me zaka ce wato shi in a sama ne Ubangiji shi a nan yake da jurisdiction yake da iko. Wato in a kan in a duniya ne kuma nan kaga bai da shi wani nake da shi. To kaga yanzu ka ba shi wani wani iyawa da iko wanda shi bai da shi. Wato wannan kaga duk wannan ababi ya tawili malamai sun hana ko ce matsala ya hana. to ina ga wani ya zo ya ce ma wato an yi duniya ne da matsa Allah ita duniya ka to kan aikin da ubangiji shi ya abin sa abin da idan mata abdu lokacin da kuke bakatan allo duk aka sa maka rinkan tawzal taki yace iko Allah ma yanzu na da kafin nan ma yanzu ba na ganin shi yanzu da zamani ya bace Allah ya batar da shi ina ma da abdu da ahu mun karin wani kiru waye waye waye haka a dinga magana cewa ai duniya da manzo kaza kaza kaza kaza kaza ko abin da masu alhuda suke faɗa cewa da ayin duk wato duniyar ma ayin tare da maza Allah idan zaka faɗa wannan magana haka to me kamar ubangiji aikin sa ne nasa ne ubangiji ya halitta Allah ta'ala shine al-khallaqul alim shine mai halitta shine al-khaliq to ina kamar masa wannan kuma kaje ka ba wani kuma kuma ubangiji shine yace yana faɗan yana yin abin da ya ga dama fa'alul lima yurid yana abin da ya ga dama ya nufa to yanzu maka ce kuma yanzu kawai da ya taku ne kawai wani mahaluki ke sashi yace wasu abubuwa haka wannan wannan abun yayi yayi yayi wato girma kwarai da gaske na'am ubangiji saboda darajar saboda wato abuwansa da tanyinsa da kuma falalansa yakan yi yakan samar da wasu abubuwa saboda yan adam ko saboda wasu halittu ce ya samar da da wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ce lakum wannan lamun din wato ya mallaka muku ku amfana da shi lakum to haka wannan babu da dan wannan wani abu ne a fili to amma kuma ka zo ka ce kuma ubangiji shi ba ya yi da aiki sai dai in zai yi kawai sai dai idan nurul muhammadi saboda Allah ina aka wurin Allah ta'ala ka bar mishi mashi asu kenan aka ba masa kuma masa komi ba wanda kaga ba daidai bane mala ce wazin baina hadhihi al-alfaz as-sadat min ghalib an-nas al-yawma mala ce to yanzu ka auna me cewa Allah ya isa kuma wani sarki wa ya isa ko ce ba dan na dogara ga Allah kuma na dogara gare ka to ka auna wanda ke faɗan wannan munanan maganganu wanda ake samu jama'a suna faɗansa a fatan bakin su wa baina ma naha anhu mimma sha Allah wa shita ka haka fahimta su da wannan da kuma akan abin da manzo Allah ya hana da cewa kar ka ce abin da Allah ya ga dama da kuma abin da kai ka ga dama ayyuhuma thumma zur ayyuha afhash sai kaga to wanne ne muni a wannan wanda ya ce ma sha Allah wa shi'ta wanda bawan yana da mashi'a kuma bawan Allah ta'ala shi kansa ya ce liman sha'a minkum ay saqima ya tabbatar masa da mashi'a ya ce yana da mashi'a to wannan ya fi ko a'a ka ce Allah ya isa wanda ba ya isa alhali shi wannan bawan bai isa ba ma tunda abin da kake nufi ya isa shi ne zo ya ruwan sama ko ya rayar ko ya ko ya baka arziki shi kuma wannan bawan bai da shi wani ya fi tsanani wani ya muni a babin tauhidi kaga wannan ya muni bare da gaske mala yace ita bayyana ita bayyana laka anna qailaha aulad bil'ud min iyyaka na'budu yace to idan ka fahimci wannan bambanci zai bayyana maka cewa wanda yake cewa ana fi hasbika wa hasbi ana fi hasbillahi wa hasbi fulan ko ana mutawakkilu ala allahi wa ala fulan wannan shi cancanta ya zama yayi nesa da fadin Allah ta'ala iyyaka na'budu kai kada muke bauta dan shi din ya zama wani abu na bauta Allah kuma ya kwace wa ubangiji wannan abu وبالجواب jawab minan nabi li qail tilka kalima kuma shi ya cancanta manzon Allah ya gaya mishi wannan magana da ya gaya ma wanda ya ce mishi masha Allah wa shita yace aj'ala lillahi nidda to wannan shi ya cancanta a gaya masa wannan magana din wa annahu idza kana qad ja'ala rasulullahi niddan idan wanda ya ce masha Allah wa shita manzon Allah ya ce masa ka mai da ni ga Allah ta'ala to fa hada qad ja'ala man la yadanihi lillahi niddan to wa bil jumla ma na ce a takaice dai abin da nake son ka fahimta kai mai karatu al'ibada ita bauta al-mazkura wanda wanda ake wato aka faɗa a wannan aya fi kauli a wannan aya iyaka na abu kai kadai muke bauta hiya sujudu to ta kunshi wato ka zama ka durƙusa da jikin jikinka ga ubangiji baki da na sujud da bi kulli ma'ana bi kulli ma'anar kalima sujada ko wato ruku'i ko sujada ko kuma rusunar da kai ko rusunar da duk ma jikinka wannan dukan shi ya ya dauki ma'anar sujada din kamar da muka faɗa wannan aya cewa wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada to al masajid ne ana nufin a'za ana nufin gabobi duka wa tawakkul da kuma tawakkali kaga tawakkali shi ma shi ya tantanta a bar mu ubangiji shi kadai wal inaba da kuma komawa zuwa wajen ubangiji shi kadai wa taqwa da kuma mutum ya ce ya ce yana yayi takawa ga Allah kuma ga wani kuma ka ce kuma kana yin takawa kana wato aikin da kake yi kana neman ubangiji ina yi barna barin ka shi ne takawa din kana yi ne saboda Allah saboda wani kaga wannan wani abu ne na bauta kuma zaka hada shi da Allah da wani Allah ta'ala wannan shi mutan ta ya zama wato bauta wanda ba a fuskantar da shi zuwa ga wani Allah ta'ala wala khashiya da kuma tsoro tsoro na girmamawa da soyayya wanda wannan shi shine zama bauta din shi kuma wa tauba da kuma tuba والنبور da kuma alwashi alwashi muka ce iri biyu ne mun yi magana a baya akan alwashi akwai babin shi wanda yake wannan na na bauta din kamar ka ce insha Allah duk rana kaza za ka yi ma wato muskinai goma sadaka saboda Allah ya baka lada wannan kaga alwashi kai Allah ta ya baka lada wannan ibada ce kuma Allah ta ya ya yabi mai yin ta yufuna bin nadri inja Allah ta'ala wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wannan kaga Allah ta ya yabi amma akwai kuma alwashi wanda ke na shirka ka ce na yi alwashi cewa duk rana kaza zan fita da naira dubu kaza ma da sadaka saboda aljani wane ya yarda da wannan kama ya ma sai da kai da ma sai ya sa maka ranar da aka bada wannan sadaka to kaga wannan alwashi kai na shirka kuma da kuma alwashi na makaruhi shi da kuma kai ma ubangiji sharadi ko ka ce ko dai ya baka sannan ka bayar to kaga wannan sharadi kike ma ubangiji wanda kuma shi makaruhi ne manzo Allah ya ce wa inna ma yastakhraju min al-bakhil wannan marwaci kike yi kike ma ubangiji wannan na'am wal halaf da kuma wato rantsuwa mutum ya rantse kaga rantsuwa ibada ce tunda rantsuwa wani nau'i na girmamawa da kuma soyayya kana son wanda kake girma wanda kake wato rantsewa da shi kuma kana girmama shi to ubangiji kuma ya fi cancanta a girmama shi da haka ya fi cancanta za ka rantse ka rantse da Allah ta'ala shi daya wa tasbih da kuma tasbihi tasbihi shine wato a ka ka ka tsarkake ubangiji daga duka sabobi na kasa ubangiji kada yake yi ma wannan wata kabiri da kuma tabbatar masa duka sabobi na kamala wata hal da kuma hailala wata habi da kuma gode masa wal istighfar da kuma neman gafara wa halqur ra'si da kuma aski da zaka yi ka aske saboda ubangiji ya da kai kamar wajen aikin haji ko umara sai sai da zaka yi ko ko ko ko aski sai kai ma ka dauko irin wannan ibada kace yanzu ni ma zan koma ina yin aski saboda walan malam wala ya da wannan abin da nake ba wai dan ka bukaci kai aski ne kai aski ba a kana yi ne saboda malam wala ya yarda ko saboda wala da wala ya yarda da abin da kai kuma ma har ya shi maka albarka akan wannan yadda ba wai saboda shi ba ya san ya ga kamar suwa ba akwai bambanci tsakanin yadda saboda wato ka san cewa yana son ka shi wannan mutum yana son ka kama Allah ta'ala saboda kada ka gan shi ka san baka aski ba sai ka sai ka ko wanda ya aski wanda in dadan nan sai ya sa hula sai ya je ya aski kaga wannan yayi ne saboda kada ya gani saboda mushi fada ya ce a san Allah baya son wannan ba wannan kaga yana cikin zuwa Allah ta'ala amma ya zama yayi da dan wannan ya yarda da shi kuma ya so shi ya so shi ya yarda da shi kuma ya zama kamar bauta yayi saboda wannan kamar da wasu daga cikin masu bid'a suke yi zama suna yin aski ne saboda a wato wasu daga cikin shehunan su sayar da sayar da su ya zama suna ma yin askin suna ma samun askin rana da sauran su irin wannan kamar yadda ake yi aikin haji to wannan kaga shirka ne kuma wannan kuma kaga shirka ne in kuma mutum sai yana yin alkabo ne wannan salsal din da ake yi saboda yana ganin wannan wata hanya ce ta salaha ya je ya kwaikwayo wajen masu addinin buda a wasu yin aski za ka gani to wannan kuma bid'a ce ta kuma bid'a ce ta kuma wannan inda ya zama a wannan babin kike yin ta khudu'an wa ta'abbudan ya zama yayi ne saboda ya kaskatar da kansa kuma saboda kuma ya bauta ma Allah da wannan a maganan aski da sauran abubuwa ma da yawa a ta kaya da ubangiji ya halatta mana wato akwai kaya da zaka ga ubangiji ya ya sanya musa ibrahim sa irin wannan kayan a mi irin mi zama wato irin wannan hayar ake son mi kama da shi mi kama da su kamar a ce mutum ya kare zama yana wato danna tace kaya ya rage wandansa sannan kuma aka aka ce a wasu a wasu lokuta ma kare sa thawbu shuhra libasu shuhra wato kayan da in ya sa turaren ranar za a ga babu wani sa ka irin wannan shi libasu shuhra za a ya ya wato kura raka baki da ko kuma da je da ku alhariri ya sa ko da ire-iren wannan abubuwa da kaga to mu kan an bace da mu da irin kayan da za mu sa an bace da mu da irin kayan da za mu sa in aka ce me yasa ba ku sa alhariri zaka ce saboda haramun ne me yasa ba ku tace kaya saboda Allah ta'ala ya bazala ya hana tace kaya sai man jarafa ma kuyala haka ya bada me yasa kuke digila wando saboda manzo Allah ya ya zo wata rana ya ya sa hulla da ya sa hulla kuma sai aka rika ganin wato wannan dinsa aka rika ganin wato kaurinsa wato wannan ke nuna cewa ya rage kaya din sannan kuma a wasu hadisai ya ce kuma wato kayan musulmi shine zuwa ga nisfu sak ko kuma abin da kar ya wuce kuma idan sahu amma abin da ya wuce idan sahu yana wuta manzo Allah ya faɗa wannan magana to sai ya zama muna yin wannan ne saboda manzo Allah ya faɗa kaga muna yi saboda Allah ya so mu yadda da mu saboda mu yi ma manzon sa biyayya to sai ya zama kuma akwai wani kaya mu kuma da za mu je mu kirkiro shi yanzu kuma saboda mu kiyaye wata fikira ban ce saboda al'ada ba an fahimci bambancin in misali muna yi saboda al'ada yanzu kaga mu yanzu muna sa malin malin yan mutane suna sa malin malin me yasa suke al'ada haka suke yi suna yi bautan Allah da wannan ba sa bautan Allah da wannan suna nuna akwai wata matafiya ce da suke tafiya akan ta wata fikira fikira shine wani idea fikira nan ko ta siyasa ce ko ta addini ce ko ma ta meye sunan wannan mutakar za ka ɗauko wani kaya ka sa da ka sa wannan kayan da suna wani launi ko ka sa wani tsakiya wata hula ko wace ce wace ce ya zama wata fikira ce kake kiyayewa da wannan kayan kake yi ko kake kin yi to wannan bid'a ce kuma shirka ce a babin tauhidi an fahimci maganar yanda inda muka dosa saboda na lura kun aka zo irin wannan ba a bayani ba a ganewa kar wani ya je yana yi wasu abubuwa ba daidai ba wallahi tallahi wannan shirka ce bar mu yi bayani sosai eh to ai ka san wasu sai su yi maka bayani abinda ba shine ba abinda nake magana yanzu wannan bahaushe da kisa wannan kaya yana sawa ne idan akwai wani tunani da daban ko ko yana sawa ne saboda al'ada su ci sa wannan kayan yanzu ɗan Nijar da yake zuwa ya rako wani rawani saboda yana shiga yana shiga ƙura yana yin saboda bukata ko saboda yana yin saboda wata kiyaye wata tunani wata matafiya ta siyasa ko kuma ta addini ko kuma ta haka ya gane kawai yana yi dan dan wato al'adarsa da kuma dan ya kiyaye wasu abubuwa na bukatarsa to amma shi a wannan babu da nake cewa akwai shirka a ciki shine zama kawo wani kaya saboda mu kiyaye wata tafiya wata wani tunani an fahimta ita fikira dama kuma har a zuciya take ta shiga addini ba ba ka jira ba ka ce wata wannan fikira ta siyasa ce a ta shiga addini yanzu shi wannan wanda ya askin nan ba addini ba addini aka ce mai aski mun ji aikin haji ba aka ce in ya kwashe aski saboda wani saboda girmama wani ta'azim din nan ta'aziman li ghairi Allah ta'ala fa hada shirk shi kuma Allah ta'ala ne ya halatta mana mu sa kaya mu ji kaya bi kaza bi kaza bi kaza ba yace mu sa kaya iri kaza wace har mu sa farin kaya ba haka aka faɗa ba to sai wani ya zo kuma kawo wani launi daban ko ko wani kaya daban yace mu mu me bin tafiyan mu so ake sai da irin wannan kayan ya sa yanzu kaga yanzu kowa yana yin wannan ne saboda kiyaye wannan tafiya din to tun da ya kiyaye wannan tafiya din to yanzu da zuciyarsa da aikinsa ya kaskantar da ita ga wani ubangiji khudu'an li ghairi Allah ta'ala wa ta'ziman li ghairi Allah ta'ala ya kaskantar da kansa ga wani ubangiji ba wai dan yayi samu sabar kuɗi ba abin da na san suna yi da san samu kuɗi wannan wata magana ce da ba amma dai shi dai mujarradin wannan tafiya kace kana yi dan ka kiyaye wannan tafiyar wannan shirka ne kuma a babu aiki Allah ya an fahimci wannan magana ka ka ji ai ka abin da ka san mutanen wani lokaci sai su zama da ko da su ake wannan me yasa malamai suke cewa ba daidai bane saboda a dukkan aikin da kake yi Allah ta'ala cewa ya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku samu ubangiji kin yi alhali kuna sani kin yi a zuciyanka kin yi a bakinka kin yi a rigan da kake sawa a aikin da kake komai mutukar kana yi ne ta'ziman li ghairi Allah ta'ala wa khudu'an li ghairi Allah ta'ala kana yi zaka girmama wani tunani ka girmama wani ka girmama wani Allah ta'ala to wannan ubangiji kada ake ma wannan ba ma wannan wannan shine shine bambancin saboda haka wannan shi kansa a abinda wasu zaka suna yi na na a gege wata tafiya to sunan shi yaka ko wani abu kamancin wannan idan naga wasu daga ciki zaka ga a shi jagoran mai irin wani tafiya suna zaluntar sa a suna kokarin kamanta shi da a wato yanayin yanda wato jagoran ma'afiya shi ma bari mu kawo da misali saboda amma gane wani girbi ƙara sa fahimta akwai ba'diya rashin larabawa wannan dan siriya shugaba ta siriya da ya sauka ai dan wannan fatin yan ba'diya saddam hussein dan wannan ba'diya to ba'diya su a cikin aqidin su akwai aqidin munana na kokarin nuna addinin musulunci ba komai bane amma cire addinin kawai kishin ruba kishin larabci da kuma cewa babu yadda bai huda ake cewa babu kowa sai bai hudu su ma suka koma babu kowa sai balarabe sannan kuma shi addinin maka dai da a sassabe shi har yana wasu daga cikin a shugaban larabawa sun karɓi wannan daga ci akwai sandan wani yana daga cikin iyayen suna nan sun san lokacin da aka yi a lokacin da sandan ya karɓi wannan aka kai ma fatawa wurin malamai cewa da shi da ire-irensa suna nan da musulunci ko ba su da musulunci ba musulunci ya riga ya ƙare wasu daga cikin malamai suka ce ya kafirta tun da ya karɓi wannan aƙida akwai shekar bin basa ciki da wasu daga cikin malamai wasu daga cikin malamai yin su shekar albani suka ce a ni saboda na yi rayu da wasu wanda suke rayuwa a siriya wanda akwai yan ba'atiyan da yawa wasu sun shiga ne ta takassuban la tadallulan wani ya shiga da neman kuɗi kawai wani wannan tafiyar da ake yanzu kaka wani ya shiga ne da neman kuɗi da a dan dama da shi a dame shi ma saboda haka dan neman kuɗi yake dan haka wannan ba aka ce masa shi din ya shiga wani abin da yake ba daidai ba wanda ya kawo wannan tafiya asali shi ba a fiye sunansa Michel Aflak. To amma kusan da yawa wanda suka shiga wannan tafiyan da neman kuɗin sai da aka rika samun kafan su ringa zamewa. Shi da daga baya ma har wannan lokacin na wasu daga cikin malamai suka halatta ma Amurka wajen kafirai da su zo su ɗanɗana ma shugaban Iraki shi Saddam din saboda zalunci da yake ma kuma ya ɗanɗana mishi kudansa a lokacin. Sai da a lokacin za ku ci da aka dinga zaƙe mara bakar kuɗi. Za iya mana sassan lokacin da aka yi. aka dinga rika mishi zaki ana cewa ya bi gudawa a shi ya bi ra'ayin wannan malaman ne sun shek min bas wajen cewa shi din azalimi ne ko kuma kafiri azalimi ko kafiri tan biyin da da ba ka ake wannan magana eh amma duk da haka daga baya kusan ya zo ya ya wato lokacin da aka far masa ya zo ya ta kalmar shahada sauran su muna sa ran ubangiji ya karɓi tuban sa Allah ya karɓi tuban sa na'am na'am na'am Eh, a wannan zani shi ai wannan kaka al'ada ce al'ada ce wannan wannan zani al'ada ne yanzu misali idan muka ce yanzu misali zan amma zan zo kan wannan magana ya wuri kan kan tunanin ya bace abin da na kawo mana wannan tarihi na ma'asiya dan kadan na shi wannan Michel Aflaq asalin mahanga ta na siyasa duk da an raba wasu abubuwa na miyagu a ciki ciki to amma kuma daga baya waɗannan abubuwa na shirka daga baya suka zukan zame sa mutane suna zame ba wani mutumi ya zo ya kawai ya ɗauko wata tafiya ko da tafiya ta siyasa daga baya wasu za su za su mai da tafiya ta ɗan gani kashe daga lokacin da abin ya shiga cikin zuciya to ya zama fa jinsa shine wannan wannan abin da suke faɗa a cikin wannan kungiyar tasu ganinsa shine wannan to kuma kaga sai a samu a cikin zuciyarsa ba matsala saboda haka wannan abubuwa duk da mu mun riga mun sani shi wanda yake da horar da wata wata tafiya a duk wannan abin da ake dangata shi shi ƙarya ake masa don koyaushe ne ne na gani tun da ya taro irin wannan za ka yayi ya yi ubangiji kirari kuma ya mazala kirari dan ka gaba bai da wani akida za ka zalantar sa ne a dinga alaƙa shi na akida to amma dai wannan wani abu ne da ai shi sai kafin zai gane wannan abu an sa zurfi sai kafin zai gane da haka idan mutum ya yi kuskure zai ka ce wannan kuskure ne amma kuma a za ka zuwa kuma ka fara mishi wani mummunan zace kamar da suke yi wannan ba daidai ne ba to amma dai shi dai wannan abin shi wannan aikin aikin yanzu ke ɗauka mana cewa ba daidai bane kuma haramun kuma akwai wato kurzuna babin tafwidi kawai ka dinga sa wata hula ko wani riga ko wani wando ko ma me shi ko ma zani ka ce kawai kana idan kake wani ta safiya wannan haramun ne musulunci ne kawai ake masa wannan alwala wal barat shi kadai ne kawai zaka zaka zaka kirindi ne ka ce kai kawai ka dan ka kashin wani shi ne shi amma ba ka kiran wani mahaluki dan adam ka ce kai yanzu kana jiya tafiyar sa kana fushi da fushin sa babu ba wannan mahaluki a baka babu shi ma'aiki ne kuma yanzu babu shi saboda haka wannan ya kamata a kula da kyau kwarai da gaske wajen waɗannan abubuwa shi magana zai da kai magana wani al'ada ce al'ada ce in misali mu nan kaga sa zani ya zama wani abu da mata ke yi amma su a can al'adun su ne wannan kuma bacin ibo Allah ma mun an ce in aje ake haji su suke koya mana sa haji su suke koya mana wato sa zani dan duk za ka sa zani abu zaka da majaci in kai in ba irin nasu kai ba to tsaya za ka yi ko maka yi wa zama wannan shi amma su idan suka yi har gudu suna yi su taka ina tunawa wata rana malamin mu Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu yana koya mana aikin haji a to sai ya zo da ya zo da ko shi wannan kyallan fari sai ya sa sai da ya gama daurawa a gaban mu da ya daura sai ya bugu da kafafuwan sa duka ba ta inda ya tsara har sai da muka kamar kamar bai ya muka muka muka muka wato gode masa saboda wannan iyawa ne to kaga wannan wani abu ne wanda yake na al'ada mutane ba za ka ce musu danne ba kaga anan ruwa gani yace wa halqur ra'si dan kawai ka ase kai babu shirka a ciki amma ba da ce khudu'an wa ta'abbudan dan ka kaskantar da kanka kuma ka bauta kai bauta da shi to wannan shine a wani babu nake muku magana sa wani kaya ko wani kai ne khudu'an wa ta'abbudan dan kiyaye wata tafiya to wannan shirka ne in kuma kai dan al'adar ka wannan wata magana ce da baka je ka tayin kayan ka wannan babu wani abu na kaga me yasa muke ta masa ba yan kaya wannan bid'a ce shirka ce ba da shine na kiyaye wata tafiya ba kuma kaga wannan shi da aka ta ake wannan magana to ba mu mace tsakanin kuma bangaren siyasa da kuma bangaren bangaren wannan mala yace waddu'a da kuma addu'a kullu zalika dukkan waɗannan abubuwa mahdu haqqillah ta'ala waɗannan duka wato tsantsa tsantsan su baki da haƙƙin ubangiji ne kadai ba a fuskantar da su ga wani Allah ta'ala eh to kaga yanda yake tawhidi tara shi da shi wanda wanda babanka ne wani kanin mahaifinka ne wani dan gidanku ne wani haka ake anguwa kuna kai sa kuna rimi rimi amma yau zai je kana da suka wasu abubuwa na kuma haka addinin yake haka addini yake qulu la ilaha illallah tuflihu su sun gane me yake faɗa manzo Allah ai sun cewa yake su bar wato mutum guma kansu kaga dole ai hakuri a rika yi wa mutane irin wannan wa'azi malati wa fi musnad al-imam ahmad kulubjain kulubjain to ah wa fi musnad al-imam ahmad a cikin musnad imam ahmad anna rajulan utiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wani mutumi an zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qad aznaba dhanban ya yi wani zunubi falamma wa kafa bayna yadayhi yayin da ya tsaya aka wato ya tsaya wato gaban manzon Allah qala yace Allahumma inni atubu ilayka wa la atubu ila Muhammad ya Allah ni wajen kare nake komawa ina neman istighfari amma ba na neman Muhammad ya mun istighfari eh yace ba na neman Muhammad ya mun istighfari ya karbi tuba na amma ina komawa wajen ka ne kai karbi tuba na kai sai manzon Allah sai yace arafa al-haqqa li ahlihi yace wannan ya san hakki ga wanda ya suka cancanta da wannan hakki da wani ne ya faɗa da za ce ya rida yace ya rasa ya rasa ya rasa manzon Allah yanzu ya yi manzon Allah shagobi ya mashi bakin magana yace arafa al-haqqa li ahlihi haka manzon Allah ya faɗa yace ya san hakki ya kuma san suwa ya da tattalin hakki suwa ya ahlin hakki akwai maganar hadisin Aisha da da ita an taba samu ta yi wani abin da maza bai ji daɗi ba ta sa wani labule wanda ke mai sura maza da ya zo ya gani ta yi dan ta dada masa ya dawo daga tafiya sai ta ga maza ya fita ta kawai ya fita sai ce atubu ila Allah wa atubu ila rasulihi za mu zo insha Allah za mu yi wannan maganar mu shiga mabaci tsakanin waɗannan at-tauba din wanne ne na Aisha kuma me abin da malamai ke faɗa amma dai at-tauba ko anan da ake magana ibada ce ibada da sunan Allah ya gafarta mu zulbaina sai ke ce to Allah ya ina san Allah ya gafarta mu zulbaina amma ba Muhammadu ba wato shi ba wai zai yi dangane wani ba fa ko dan tsoron wani shi yana yi ne dan Allah sai shi kuma wannan shine hakikanin hakkin ubangiji eh abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka sai Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
الله أكبر الله أكبر